fahimna zalika so tambaya fahimna zalika mun fahimci duk wannan bayanin da aka kamahiyar mala'iku wa ake kira mala'iku suwa ake kira mala'iku ja jawabi almala'ikatu mala'iku hum ajsamun nuraniyatu dukkuna ne na haske la ya'lamu adaduhum illa Allah da ba wanda ya san kidaya su in ba Allah ta'ala ba la tanasaruna mala'iku ba sa haihuwa wala yakuluna ba sa ci wala yashrabuna ba sa sha wa inna ma qutuhum at-tasbih wa tabi abincin su fadin subhanallah da fadin alhamdulillah ba sa saba wa Allah ma amarhum abinda Allah ya umarce su da shi suna aikata duk abinda aka umarce su da shi Ubangiji ya ba su iko bisa su bayyana a kowace sura ke wadda ba sura mummuna ba mala'ika zai iya bayyana a duk wata sifa amma ba zai bayyana matsalan a surar kare ba ko surar alade kuma yadda ake faɗa su mala'iku sura ba ta ta hakumi a kansu misali in mala'ika ya bayyana a surar tattabara to dan ka kashe tattabarar ba shi mala'ikan ka kashe ba ba kamar aljani ba aljani shi matsalan in ya bayyana a sufar micijiya ka kashe micijiya to ka kashe wannan aljani shi yasa su sura su aljanu sura tana ta hakumi a kansu Allah ba su iko bisa yanke tafiya mai nisa a mujizatin a mutta a gajeriya a takaitaccen zamani mutuwa abu ne mai yiwa gare su mala'ikun nan cewa su mutu abu ne mai yiwuwa su tambaya mawuwar wajibu ma'arifatu ne waye sanin sa yake dole daga mala'iku bisa rarrabewa waye yake wajibi a kanmu mu san shi da ainihinsa a cikin mala'ikun nan jawabi wanda yake wajibi a san shi daga mala'iku bisa rarrabewa guda goma ne su ne mala'ika jibrilu da mala'ika mika'ilu da mala'ika israfilu da mala'ika azra'il da riwanu hazirul janna wanda shine mai tsaron aljanna da mala'ika maliku wanda shine mai tsaron wuta wa katibal amali da masu rubutun ayyuka biyu raqibun wa atidu su ne raqibu da atidu wannan wau'in da wa raqibun babu shi wa katibal amali da masu rubutun ayyuka guda biyu raqibun wa atidu su ne raqibu da atidu da masu tambayar mutane a kabari su ne munkaru wa nakiru munkaru da nakiru to wayannan guda goma su ne yake wajibi musulmi ya san su idan musulmi ya mutu ɗaya daga cikin waɗannan sai ya zama kenan ba musulmi ba ne su tambaya ma huwa yawmul ayyam ne ranar lahira wa man ladhi yajibu menene abin da kudurce shi yake wajibi jawabi al-yawmul akhir ranar lahira farkon sa mutuwa da zarar mutum ya mutu kamar ya zo ranar sa ta ƙarshe wa kullu mayyitin duk wanda ya mutu bi ajali ya mutu ne da ajalinsa walau maqtula ko da a ce kashe shi aka yi wajibu alaina wajibi ne a kanmu an nu'mina mu ba da gaskiya da cewa ko su malaika biyu malaiku guda biyu da suke tambaya duk wanda aka binne kabari a kabari tasalani yana tambayar duk wanda ya mutu an ilahi daga waye ubangijinsa waye annabinsa me addininsa walau fi ajwaki walau fi azwajin samaki ko da yana cikin cikunan kifi ne annan din za su tambaye shi ko yana cikin cikunan zakoki ko da kura ce ta cinye mutum to a cikin kurar sai an tambaye shi sai ko wanda aka toga shi sai ko wanda aka toga shi kama annabawa ko mala'iku ko wanda duk dare yake karanta tabaraka da irin wannan an faɗi wasu da yawa wanda aka ce su ba a musu tambaya ta kabari wajibi ne mu ba da gaskiya da azabar kabari da ni'imarsa waran macin kabari da cewa kabari yana matsa mutum a ciki har ya zamo gabobinsa hakurkuran sassarin ga gugurcewa daga inda suke ga wanda yake ya gamu da azabar kabarin allah kiyaye
wani wumina bi a kira isa'ati duba da gaskiya da a alamomin zuwan sa alkiyama manya wasu wurin kamar lamari bayyanar mahadi wani masihi da masihun dajjal a
wadda zaharu ala ya dai hawan qur'ana abubuwa masu yadda al'ada za su bayy- za su bayyana a hannun dajjal kamar ya tsaga mutum ya kashe shi ya mai da shi ya hada kuma ya tashi
wani zuri isa da saukar annabi isa dan maryam alaihi salam ko kuruji ya ajuja da fitowar jajuju da majuju ko kuruji da fitowar dabba takallumun nas tukallimun nasa za ta ringa zance da mutane ta kuru za ta ringa cewa ya fulani kai wane an ce kai dan aljanna ne wa an ce ya fulani kai wane kai kana dan wuta kana cikin yan wuta wai za ka alqawlu alaihim ahrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum anna an-nas kanu bi ayatina la yuqinuna
wani nuni shamsi da fitowar rana daga yamma ba da mautu sayyidina bayan mutuwar annabi shugaban annabi Isa alaihi salam wa irsalin layi riya da kuma Allah zai aiko wata iska taqribu arwah arwah almu'minin za ta ringa karba arwahal mu'minin rawukan mummunai duk wanda yake mummuni sai ya mutu
waya bukan nasu sai mutane su wanzu shekaru ɗari la ya budu ba mai bautar Allah a cikinsu an manta da Allah an manta da abauta masa
su tambaya ayyu shay'in yasulu ba menene zai faru bayan wannan ja jawabi ba da zalika bayan ya Allah afuwar wannan ubangiji zai umarci mala'ika a sirafilu an yamfuka fi ya busa a cikin ƙaho fa yamfuka fi nafsatai ya busa a cikin ƙahon busa biyu wa bis salat wani salisa ce a busa ta uku yas'aqu bi kullu shay'in kowa zai suma a wannan illa man sha Allah sai ko wanda Allah ya nufa fa Musa kalim da wato shi nan haka ya kawo amma yadda zahirin qur'ani yake nunawa shine a busa ta farko ne kome yake suma dan Allah ya faɗa wasa yaka tisuri fasa faɗa wan wan tisuri fasa yaka bar samawati wa fil ardi illa ma sha Allah thumma nufiya fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzuruna sai ko wanda Allah ya nufa shine sanda aka yi busan nan ta sumewa shi ba zai suma ba fa Musa kalim kama annabi Musa wanda Allah ya zantar da shi wa amalati al-aish kaman madaukaka al'arshi thumma yumitu Allahu al-mala'ikata sannan ubangiji ya karɓi ran mala'iku gaba ɗaya su ma mala'ikun a waye gari duk an karɓi rawukansu wa yafna kullu shay'in kome ma ya ƙare illa samaniyatan samaniyatan sai ko abu takwas su ne ba sa ƙarewa wa hiya al-arsh ita ce al'arshi wal kursi da kursi wal da jannah aljanna da wuta wa ajibu da az-zanay kashin baya wal da arwah rawuka wal lawn da allo wal da qalam alƙalami su waɗannan takwas ɗin ba sa nan shi ne samaniyatu hukumul baqa'i ya ummuha min al-halqi wal baqu da fihi yazra adam فأرش وكرسي ونار وجنة وعجب وأبواب كذا اللوح والقلم
thumma yumitu Allahu al-aziz sannan Allah ya dawo da jukuna kama kanat a kamar yadda ta kasance kama kanat kanin al-ajza al-asaliyya azzakul asali kamar yadda jutsansa na asali yake ya jima'uha Yajma'uha.
zai tara ta ne ba da tafawuri bayan ta watse biyin batiya ta fuskar tsirar da ita kalba kali Kalba kali.
kamar babin kura ƙasa min ajabi zanay daga ƙashin baya biwa zai tsirar da wannan dukkunan ku da wani ruwa yunzilu da zai saukar da shi daga sama waiwayi hamalaka al'arshi ubangiji ya raya mala'ikun da suke dauke da al'arshi koru a sa'i da man waru asa al-mala'ika da manyan mala'iku waya jawabul arwa a fisu ya tara rawuka a cikin kaho waya amur israfila ya umarci mala'ika waya israfil buku fiye na ya busa a cikin wannan kahon busa tashin alkiyama fata kurujul arwa sai rawuka su fito daga wasu kafa da suke cikin kahon bi a radiya kidayar da wannan kafar da take cikin kahon ta kai kidayar rawuka gaba daya fada kula a jisa don rai in ya fito sai ya nemi jikinsa ya shiga a tsanan duniya a ƙas- a ƙas sun matan shakku anu sannan ƙasa ta zare daga gare su ta dare daga gare su faya kuruju ne fa ya haru juna su fito daga kaburbura ayil kuburi me a jina su kaburbura sira'an da gaggawa ku sha'anar saruhun ya haru juna min al-zasi ka annahum jaradun muntashir ku bi ila ila da يقول الكافرون هذا يوم أسف
وأول من تشق farkon wanda عنه kasa za ta الأرض tsage daga gare shi annabi ma na Muhammad sallallahu alaihi wasallama ثم يساق الناس sannan a koro mutane zuwa wajen da ake tsayuwar tashin aljiyana في a أرض wata غير kasa ba wannan هذه kasar ba الأرض.
yau ba tubar dalwar rugarar lari wasa mawa
وتدن الشمس rana ta matso kusa da halitta فيكون الناس على mutane su zamo قدر bisa أعمالهم gwargwadon ayyukansu في الأرض a wajen gumi wanda ayyukansa munana suka yi yawa sai guminsa ya karu wanda kuma ayyukansa kyawawa suka yi yawa sai zama gumin nasa ɗan kaɗan ne
ومنهم من يكون في amma a cikin الأرض mutanen nan akwai wanda ya ba ruwansa da wannan gumin yana inuwa al'arshi ويشتد الكرب bakin منهم ciki ya tsananta a wajen tsayi wannan فيستشفئ الناس بآدم a mutane su je wajen annabi adam suna roƙonsa to allah ya ceto gare su ونوي sai a ya ce ba zai iya ba a je wajen annabi nuhu shi ba ya ce ba zai iya ba فإبراهيم su je wajen annabi ibrahim shi ma ya ce ba zai iya ba sai وموسى annabi musa shi ma ya ce ba zai iya ba sai وعيسى annabi isa shi ne fa ya tura walidahum adama fa nuhan fa ya tura ibrahima fa musa fa isa fa kullun rama ala ghairihi summa khairal ana faya'a فيعتذرون fi إليه hanzari zuwa gare su faya'a taziruna a wata nusa sai ya sa kamar mimi alkafa ce ko faya'a taziruna ne fi hanzari gare su فيستشفئون a sannan ne za su je su nemi ceto ga shugaban ma'ana Muhammadu sallallahu alaihi wasallam فيشفع له shi zai ceto gare su a fi masu gara cikin a raba hukunci a tsayi hukunci tsakanin halitta وهو ال- وهو المقام wannan shi المعمول.
ne matsayi abin yabo da manzon Allah zai tsaya a sa'an yaba a saka rabbuka makaman mahamuda ثم يحاسبون sannan a yi musu hisabi إلا من ورد النص sai wanda nasu ya zo da cewa su ba a yi musu hisabi ويدخل جنة من أمة النبي صلى الله عليه halkun وسلم kasirun bi gairi hisabi halitta mai yawa za su ga aljanna daga al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba tare ma da an musu hisabi ba dubu saba'in sai dubu saba'in ثم توزن أعمالهم sannan a auna ayyukansu a ma'auni إلا من استثنى illa manusu ne sai ko wanda aka togace aka ce shi ba za a kai shi wajen awon aiki ba
ثم تأخذ العباد السوء sannan bayi su karbi takaddun ayyukan sakamakon ayyukansu وتريد أمة محمد a rubu ma'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam su gangare wa tarkinsa a sharifa madaukaki ماءه أبيض من ruwansa ya fi اللبن fari daga nono وأعلى من ya الأرض fi daɗi fiye da zuma من شرب منه wanda ya sha daga wannan tafki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama لا يزمع ba zai بعده sake أبدا.
jin kishirwa ba har abada bayan shan nan ثم بعد ذلك sannan bayan wannan يقولون suna wucewa ba su sinadi wato wannan shi ya tafatan cewa shi tafke na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin sinadi ne akwai sabani akwai wata ruwa da take nuna bayan sinadin ne yanda wato eh, wannan wani malami yake faɗa wato Sayyid Muhammad bin Um- Umar Al-Wali yake faɗa hal haurahu qabala sirati na rido aw ba'dahu aw zani ma'an zal ajwal hal haurahu qabla sirati na rido yalla wato aman manhalatu tauhid ko yace yanzu a akwai sabani tafki da nan zan Allah sallallahu alaihi wasallam zamu gangare masa dai kafin mu hausu radi shine yanda shi anan ya kawo aw ba'adahu ko ko a a sai an gama sauka daga siradi shine za a sha daga tafkin manzon Allah aw zalima ko ko a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da tafki biyu daya kafin siradi daya bayan an gama ketare siradi za a ce tafkin na manzon Allah guda biyu ne al-ajwad shine magana da tafi kyau to
وهو وهو جسر shi zirani wani kadarko ne wanda yake abin miƙewa علامة bisa bayan wutar jahannan أوله farkonsa daga inda ake tsayuwar hisabi وآخره ƙarshensa kuwa kofa aljanna
وأول من farkon wanda zai shuɗe bisa siraɗi سيدنا shi ne shugaban ma'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi da al'ummarsa ثم إيسى sannan annabi isa da shi da al'ummarsa ثم موسى sannan annabi musa da al'ummarsa ثم sannan sauran annabawa wa ummamuhum wa ummamuhum da al'ummansu wa ummamuhum mimi ne ba ta ba kuma mimin na farko ba shadda wa ummamuhum kuma ba da zalikar masihu sannan kuma makoma bayan nan in ma ila aljannati alali ko dai ila jannatin aliya zuwa aljanna madaukakiya kudukuwa dariya na bunƙasa a cikin ta suke kusa mutum yana kwance ma sai ya tsira
wa in ma ila ko kuma zuwa wuta mai tsananin zafi wal jannatu wan nar Allah kiyaye mu Al- aljanna da wuta an yi sittin yanzu والنار حق أوجدت كالجن كالجنة فلا تمل بجاهد ذي جنة tambaya har yanzu shehu akwai wani abu da yake wajibi a kan mu kudurce shi bayan abin da ya gabata iyaka abin da aka faɗa a littafin nan shine kadai abin da ake bukata lalle lalle musulmi ya kudurce ko kuwa ja na'am ja amsa na'am kwarai akwai wani abin da yake wajibi a kan mu akwai abubuwan da suke wajibai a kan mu kudurce wanda ba lalle an faɗe su a wannan littafin ba
yajibul imanu wajibi ne akan dukkan musulmi ya yi imani da dukkan abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama min kulli hukumi daga duk wani hukunci tsara da ya zamo ya yi shura tsakanin jama'a na musulmi kal isra kamar cewa an yi isra'i da mi'raji bisa da jikin manzon Allah madaukaki kiliya a waltsake to wajibi ne a kudirce wa kaya ki shuma ko cewa wanda ya shahada yana na rayayye wa hum man qutilu fi ko da wanda aka kashe su a yakin da aka yi li ila don ɗaukaka kalmar Allah hatta inna har abin ya kai matsayin a ce su dinnan suna ci wa yashrabu suna sha wa yatamattu suna jin daɗi a aljanna wa yajibu alayhi wajibi ne akan mu kuma ba da gaskiya da abin da Allah ya kunta da abin da Allah ya kaddara wa huwa anna wannan shine mu kudurce cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara alheri ya kaddara abin da yake sharri ma qabla kal tun kafin a ce ya halicci halitta wa anna jami'a cewa duk wani abu da zai afko bi qaba'il yana afkuwa ne da hukuncin Allah da kaddarawar Allah wa khayra al umuri a abu wanda yake ake ganin mai kyau ne da wanda ake ganin ma mara kyau ne min daga gare shi ne ubangiji tabaraka ta'ala wa huwa al mujib Allah shine mai samarwa ga komai inna wala adu nisbatu al khayri amma dai abin da yake na dabi shine abin da yake na alheri a dangana shi ga Allah
wa nisbatu al shari abin da yake ba mai kyau ba ko a dangana shi ga kai abu shari ko a dangana ga shaidan la ala sabili al ba wai dan shaidan din bane yake samarwa ba dan itarance take samarwa ba barnul ijwa balil igwa bari cewa shi ke batarwa ko ita ce zuciyar ta ke batarwa su tambaya hal hal intiqa hali itikadu ma ta kaddama yanzu kudurce abin nan da aka faɗa a baya wajibi ne ayata la yumzatil madan bisa almajirai na makarantu sai yan makarantun islamiyya ne ake neman su kudurce abin nan da aka faɗa wal makati da makarantun alluna kaɗai
ja jawabi intiqalu ma ai a kudurce baki ɗayan abin da ya gabata a littafin nan dole ne akan baki ɗayan musulmi maza da musulmi mata wa man lam yataqid ma wanda bai kudurce baki ɗayan abin da ya gabata ba kana imanu to imaninsa zai zamo tauyayye su tambaya ayyu shay'in yatara wani abu ne ke jerantuwa bisa kudurce abin da ya gabata ja jawabi mani taqada ma taqada wanda ya kudurce baki ɗayan abin da ya- ya gabata wa rafa ma'anahu ya zama ma'anarsa kana sa'ida dunya wal akhirah zai ya zama mai arziki duniya da lahira ya samu azurta duniya da lahira وكتما لو الله بالسعادة ubangiji zai masa ƙarshe kyakkyawan ƙarshe allah zai cika masa cikawa ta azurta يسألك اللهم allah muna roƙonka ka ba mu kyakkyawan cikawa بجاه سيدنا alfarmar shugabanmu annabi muhammad wanda yake cikamakin manzanni masu girma والحمد لله duka ya ba ta ga allah mai tafi da komai na halitta وصلى الله ubangiji ya salati ga shugabanmu annabi muhammad كلما duk ذكر sanda masu ambato suka ambace shi فلا أنت sanda masu rafkana suka rafkana daga ambatansa قال المؤلف mai tara littafin yace hafizahullah Allah ya kiyaye shi كتبت بأبا هذه الرسالة na rubuta wani abu daga wannan ba, littafi nawa karami في روضة النبوة a dausayi na annabi madaukaki a ban tsarkakewa wato dan da kabarin annabi na rubuta wani abu daga cikin littafin nan sanata alfin wa salasi mi'atin wa ihda wa ishirina hijira ta dubu da ɗari uku da ishirin da ɗaya shi yasa yau da wannan rubuta littafin ya kai shekara ɗari da ishirin da biyu ɗari da ishirin da biyu
أسأل الله ina roƙon Allah أن يذكر لي جميع ya الذنوب gafarta min baki ɗaya laifuffuka na kulli ya gafarta wa dukkan wanda ya min a kyakkyawar addu'a amin amin bidayin nabi amin alfarma annabi wanda yake amintacce muna roƙon Allah kuma Allah ya gafarta mana baki ɗan zinubin ya gafarta wa magabatanmu ya gafarta wa dukkan ma'aikaci mana addu'a kyakkyawar addu'a albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya wa musulmi da abin da yake damu Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya sauka mana da lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya inganta mana dukkan lamurran mu Allah ya inganta mana damunan mu ya inganta mana kasuwancin mu da sana'o'in mu gaba daya ya yayi mana duk wani kunci duka wanda wani abu yake damunsa Allah ya maganta masa Allah ya maganta mana gaba daya marasa lafiya Allah ya ba su lafiya malaman mu da shehunan mu Allah ya jaddada rahama a gare su Allah ya jaddada rahama a gare su barka annabi sallallahu alaihi wasallam yaran mu Allah ya fasu musu shari'a Allah ya dora su musu shari'a alhamdulillah mun karanta fatiha daya salatu fatiha uku ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Allah ya imanta da